الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني idan bayina suka tambaye ka a kaina akan ubangiji suna so su yi sai sa shehu ya ce lamma sa'ala jama'atun min al-arabin nabiyya sallallahu alaihi wa sallam a qaribun rabbuna fa nunajihi an ba'idun fa nunadihi su sabon annabi alaihi salamu na kusa mafi yawan su yan binnin maka ne waɗansu kuma yan binnin madina ne to rayuwar dan binni takan bambanta da rayuwar na karkara su na binni sukan ji nauyin wa'ansu abubuwa ba sa iya tambayar annabi alaihi salamu abu kuma suna da wani abu a rai amma sai su kasa tambaya to haka sai suke ta roƙon Allah ya kawo mutumin da yake na karkara wanda in ya zo gaba gadi kawai zai yi to sai a fito da abun wata rana ana zaune sai wani balaraban kawai ya zo sai ce rasulullahi ashe aljanna akwai abin da zai cutatar duk suna kallon abin abla dan abbas radiyallahu anhu bai ce suka kasa magana sai ce akwai abin da zai cutatar a aljanna ashe akwai cutuwa sai annabi sallallahu alaihi menene sai ce magariya da ubangiji ya faɗa cikin suratul waqi'a fi sidrin mahdud kowa ya san magariya tana da kaya in mutum je ɗibanta aljanna kaya ta sake shi ya za a yi sai annabi alaihi ya ce duk gurbin kaya anan ta duniya ita ta aljanna wani kututu ne guda goma sha biyu a jiki kamar ɗa ne guda goma sha biyu a gurin kowane ɗaya abubuwan marmari iri goma sha biyu ne a ciki ya ce da wannan balaraban kawai mai zuwa za mu san wannan muna jin sa rai mun kasa tambaya to haka suke to nan yanzu shi ma sai laraban kauye suka zo ce ubangijin namu a kusa ike ne sai mu dinga gana da shi ko kuma a nesa mu dinga kira to nazala sai wannan aya ta sauka wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka a kaina to fa inni qaribun bai ce fa kullahu ma ba ko fa kullahu kawai sai kai tsaye fa inni qaribun ni a kusa nake minhum bi ilmi gare su da sani na ujibu da awatar da'i ina amsa addu'ar mai addu'a roƙon wanda ya roƙe ni iza da ani in ya roƙe ni kaga nan ma sai aka nuna ubangiji subhanahu wata'ala ta hanyar karɓar addu'a yace a kusa yake duk wanda ya roƙe shi zai amsa masa fal yastajibu li su nemi amsa su nemi hanyar da zan amsa musu din su nemi wannan hanyar shi ne du'a'i yace amsa wato addu'a ta yanzu amsa musu amma ta me bi da'ati da da'a kuma ujibuhum iza da'auni kamar yadda zan amsa musu in suka roke ni suna roko na zan ba su to abinda ake so su nemi hanyar shine su bi ni idan suka yi da'a sai a amsa musu wal yu'minu biya kuma su dawwama akan imani da ni shine ya dumu ala imani su dawwama ko yudimu ala imani su dawwama akan imani la'allahum yarshuduna ta hanyar haka za su shiryu to nan a ubangiji subhanahu wata'ala da ya tashi bayanin kansa sai ce inni qaribun ni a kusa nake da kowa sannan ujibu da awatar da ina amsa addu'ar ko kiran duk wanda ya kira idan ya kira na amma gada ko kuma sharadi ko tsani shine ya nemi yanda zan amsa masa da in ya nema shi kenan ko kuma dawoma kan imani to sai ya shiryu anan mun san ubangiji wannan shi ake kira ijabiya a ka'ida ta ilimi ijabiya ma'anar ijabiya shine Allah ba ba halittar halitta ibi koma gefe ɗaya rabu da ita ba kowa ya ci karansa ba baka ba hannun Allah tare da shi a duk motsin halitta yana tare da su shi ake kira ijabiya idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ijabiya kenan shi yasa yake cewa laqad khalaqanal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid yanda nake kusa da shi yafi hablil warid haulul warid halitta ce da ubangiji yi kwakwalwa da Allah madaukin sarki ya halice ta yayi mata mara kamar mara irin ta dibanto yayi ta daban-daban wajen guda goma sha biyu ya rufe ta sannan kuma ya karkasa ta akwai ta goshi akwai ta tsakiya akwai ta baya sannan kuma ya ɗauko wani tantani ya rufe ana ce da shi an kabutiya sannan ya fitar da wata kafa da wa'insu ruwa daban-daban da yake tsatsafa yana tafiya sannan ya fitar da wannan ƙasusuwan ya yi ƙofofi mutsi-mutsi akwai jijiyoyi mutsi-mutsi da suka fito daga zuciya suka bumbunto ta cikin wanda suka yi wawaje sannan akwai kuma ƙofofin da wa'insu jijiyoyin mutsi-mutsi suka shiga ciki kuma to kamar irin yanda masu harkar lantarki idan suka tattara wayarin na guri-guri suka zo wani guri ɗaya yana jin ko junction box suke ce masa to a irin wannan Allah shine hablul warid duk abin da ya taho daga kwakwalwa ya tafi cikin jiki gaba ɗaya kamar garahuni sannan abin da ya tashi daga jiki kuma ya tafi kwakwalwa to mahaɗarsa hablul warid ne duk abin da ya taho yanzu duk abin da muke gani da abin da muke ji in wannan jijiye sakon ta karba sai ta kai wa kwakwalwa duk abin da nake faɗan nan yanzu da kuke ji sai ta kare wa kwakwalwar ta karba ta kai laboratory ta wanke sannan ta dawo da shi kunkunnan ya ji ya fi ƙarfin ƙifta ido duk abin da ka gani haka ne abin da ka ɗanɗana ko ka ji a haka yake ko aka taɓa ka ko kai ka taɓa da zan saƙo yake zuwa yake komawa za ta karɓa ta kai can shi ko na nan ya karɓa ya kai wa ƙwaƙwalwa ita kuma ta karɓa ta da da shi nan shi ko ya karɓa ya raba jiki sai Allah ce na fi kusa da kai fiye da wannan so da wa za ka dogara ba da wannan ba wanda ya fi kowa kusa da kai shi ya kamata a kowane irin hali ka dogara da shi wanda ya fi kowa sanin halin da kake ciki shi ya kamata ka dogara da shi fiye da kowa wanda ya fi kowa ƙarfi shi ya kamata ka dogara da shi fiye da kowa wanda ya fi kowa tausayinka shi kamata ka dogara da shi fiye da kowa saboda haka wannan ubangiji ya cancanta kowa ya dogara da shi kuma a bi shi subhanahu wataala wannan shi ake kira ijabiya Allah ba haka yake ba ya rabu da bayi ko ya bice karansa babu baka ko abu ya taso ba ruwansa shi sana na Aisha radiyallahu anha take cewa da Allah ya ce kar sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah tace wallahi matan da in ta zo suna magana da annabi sai ni da nake cikin gidan ba na ji amma sai Allah ya ce qad sami Allah Allah ya ji ji na amsawa na matar da take ta muhawara da kai suke komowa akan sha'anin mijinta da ya mata zahari sai ubangiji ya saukar da hukuncin hukunci ya warware abin to wannan shi yake kira ijabiya ba kawai ba ruwansa da bai ba kowane motsi nasu shi ke tafi da shi subhanahu wataala tsantsar tauhidi ne da kuma kulla alaka mai karfi tsakanin mutum da mahalicci subhanahu wata'ala shi yasa nace in Allah ya bani lokaci wannan magana da nake cewa zan yi akan sakon Annabi alaihi salamu a cikin sa akwai ijabiya din nan akwai ta wanda ya tsara wanda za wanda za mu koma kafirci ko shirka irin yadda sauran al'ummai suka koma sannan a maganar addu'a dai ce fal yastajibu li ita sannan waliyuminu bi a nemi abu da'a a yi da'a sannan kuma akwai imani ka gama anar wannan wanda yake son addu'a su karɓu to ya zama mai Allah ɗaya zama mai Allah ɗaya wanda yake da wahala kuma yau ya zama na Allah mutum ya yadda zai tsaya a kansa ba kwane-kwane ba kama-kame ba goce-goce ba hange-hange ba haɗe-haɗe ba maganar sato kasa katsi to ai baba ne ya gaddama to sai an zama babu wannan babu wannan ake so zama Allahn ka yarda shi kadai amma mutum yana ganin ai sai an yi kaza ai sai an yi kaza sai an yi kaza yanzu mutanen yawan aka zo aka ce za yi addu'a in ka daga no kai addu'a haka su a gurin su baka komai ba sai ka ce musu sai an samu sai an samu kesan mahaukaciya sai an samo shuɗi koriyar akuya ko kuma shuɗiyar tinkiya a samo kaza duk an haɗa wani zai ce wai yanzu ne addu'a za ta karɓo tun da an wani binke-binke ta ga ina Allah ɗaya a wannan to mu a musulunci a wanda annabi alaihi salatu wassalam ya zo mana da shi addu'a a sinadarinta na farko shine ka kuddire Allah zai amsa maka tun da ishe ujibu da awatar dai ka amincewa Allah zai amsa maka amma amsawar sai ka lura da abin da ibn da'illahi sakandari yake faɗa a cikin alhikamul ara'iyya cewa zamina lakal ijaba ya lamunce zai amsa maka amma ka sani fi ma ya taro hulaka sai abin da ya zaba maka lafi ma ta taro huli nafsika ba abin da ka zaba kanka wadan kai jahili ne ko makaho ne maka dudin ba ma makafurir ba shi ya san komai shi zai zaba maka abin da ka roka ba dole bane ya baka wannan sai ya baka abin da yafi dacewa da kai sannan fil waqatil ladzi yaktaruhu laka lokacin da ya zaba maka lafil waqatil ladzi taktaruhu li nafsika ba lokacin da ka zaba kanka ba to wannan shine abu na farko Allah yana ce ana inna zanna ana inda zanna abdi bi ina gurin zatan bawa na gari duk inda ka zace shi aka zai maka to sai ka zama na ka roke shi muqin da ijaba ka amince lalle zai amsa wannan addu'ar taka sai na farko kenan to sannan sai abubuwan da Annabi Alaihi wasallam ya faɗa a ciki akwai hadisi kudusi wanda Allah subhanahu wataala yake cewa ma taqarraba ilayya ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yabsuru bihi wa yadahu allati yabdishu biha wala in sa'alani la'udiyannahu wala in ista'aza bi la'uizannahu ina cewa bawa na bai kusance ni yayi min abin da na fi so ba sama da abin da na farlanta masa abin da Allah ya farlanta wannan dole ne sai mutum yayi shi ko ba shi ke kusanta mutum ga Allah ba saboda mafi yawan masu aikata faralla suna yin da jin tsoro cewa in ba su ba za a kama su mutum in bai sallah ba san za a kama shi zai yi masa ukuba in bai azumi za a kama shi za a masa ukuba to idan ya yadda ya amince ya yi ta saboda Allah har ta shiga ransa yana sha'awarta wadda ba a ce ba in ya gama rayuwarsa kaf bai yi ta ba ba za a tambaye shi ba a lahira saboda jin daɗin ta sai ya tsora wa kansa ya dinga yi ta zama jiki to wannan zai sa samu yardar Allah soya za ta shiga azumi shi ma haka yayi na farilla ya fita daga cikin masu jin tsoro ya waye gari ya shiga cikin masu jin daɗin abin da Allah ya dora saboda haka wanda ba a ce yin ba ma tun da shari'a ta yadda yayi saboda haka yake ta yi to la yazalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu har sai na so shi idan na so shi kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi sai na zama jinsa wanda yake ji da shi an samu lamuni dan rahoto da zai je kai wa zuciya sako ya samu lamunin Allah sai an sa lariya an tace duk abin da zai kai mata sai wanda Allah yake so wa basarahu allati yabsuru biha sannan ganin da yake gani da shi shi ma sai a tace duk abin da zai kai wa zuciyar sai ta tace tankadaddi sannan waye da hullati yabdishu biha wanda kuma dogaran da take sa su aiwatar da aikin su ma an musulun zami ba za su yi ta'addanci ba hannun sai ma ubangiji ya lamunce kafar da za ta taka ta je ko ta hau abun hawa ta je ta ma an bata lamuni to sai aka ce goran da za a ba mutum wala in sa'alani la'udiyannahu in ya roƙe ni lalle sai na bashi wala in ista'aza bi in ya nemi tsari a guri na la'uizannahu lalle sai na tsare shi to kaga abu na farko kenan wanda duk yake son Allah karba addu'arsa to ya rike faralla in ta tabbata to ya dauki nafila ya dinga yana jin dadi har yi muwafaka wannan soyayya ta Allah ta samu Allah ya samu dace to sannan na biyu bayan wannan annabi alaihi salam ya ce da sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu hadibta amaka tujabda awatuk ka tsarkake cin abincinka din neman abincinka ya zama na halak to za a dinga ansa addu'arka shin halak yana daga cin abin da da shi Allah yake karwa addu'a ne cin halak in ya roki Allah to Allah zai amsa masa kaga bi kenan na uku ismullahi al'azam suna ubangiji mai girma wani sahabi ya za roƙi ubangiji a gaban annaba sai addu'a ya ce ya roƙe ka ashhadu annaka anta allah la ilaha illa anta ya dinga wa Allah kirari al-ahadu samad al-hannan al-mannan sai annabi alaihi ce da Allah bi ismihi al-azama ya roƙi Allah da sunansa mai girma allazi idza du'a bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ada in ya roƙi Allah da wannan da kuma ga asma'ul husna nan lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha in aka roƙe shi da wayannan shi ma sai ya ansa sai ya ba mutum sannan hanya ta hudu kuma ita ce mutum ya waye gari yayi wa harshen salinzami baya zagin bayan Allah wala mutane wala dabbobi wala tsuntsaye me ya daina zagin sa to wannan shi ma Allah na karba addu'a shi ma balarabe na ƙauye ya zo zai wuce ya ga annabi alaihissalamu an kewaye shi ce wannan wane ne sai ka ce masa rasulullahi ne sai ce to waye Allah sai annabi alaihissalamu ya ce Allah kake tambaya ce yi yace shine wanda idan fari ya fada wa gonarka ka tabbatar halaka ta same ka yunwa ta same ka da iyalinka in ka roke shi sai ya dora ka sai ya wadata ka wannan farin ba zai cuce ka ba sai ya wadata ka da abinci ya ce wa Allah shi ne wanda idan raƙuminka ya bata a sahara sarkakar ta ruwa tana ciki ka zauna kana jiran mutuwa in ka roƙe shi sai da muka da raƙumin da ruwa to sai ya ce da shi ba na hannunka ne maka mu baya na yadda da wannan Allah sai annabi Allah ce to amma sharadi ɗaya ne la tasubbanna ahada daga yau har ka sake zagin wani abu ba mutum ba ma to in ya rike wannan da ya roki Allah Allah zai amsa saboda shi imaninsa an dora shi ne akan karba addu'a idan ba a dora shi haka ba in yi musuluntan ya zauna ya adda ba karba ba sai ya ridda ko ya samu rauni sai da yake annabi alayhi salamu abin nan shifa'ul qulubi ne shine waraka zuciyar alayhi salam waraka ce ma wannan ana cewa dawa'u amma shi shifa ne gaba daya dawa'u ana iya shan magani bai yi ba amma shifa an gama da cutar su da haka kawai sai ya gaya masa kace ga yanda zaka yi to wannan abin ya jage za dan ya zama kanun a kansa ya tsaya amma a ka'idar Allah ya zama kanun daga ranar ilamul kiyamata duk wanda ya bi wannan haka zai samu shi haka harka Allah take ba ta tsaya guri daya kamar lokacin annabi Yunus alaihi salam ne ya wannan tasbihin ubangiji da ya faɗi wannan sai ce kazalika nunjil mu'minina na mai da shi kuma doka ta zarce ilamul kiyamata duk wanda yi wannan haka zan masa to wannan sune hanyoyi da idan aka yi addu'a ubangiji yake karba to sai kuma sa'a ta ranar juma'a wacce take wurke ta wukit duk wanda ya roki Allah ko ya wani abu a wannan gabar Allah sai ya amsa masa sai kuma lailatul qadri shi ma wanda yi muwafaka ya roki ubangiji a cikin sa shi ma sai ya amsa masa sai kuma lokacin ramadan idan mutum yana cikin azumi daga hudu rana zuwa faɗo ta har dai ƙarshen ramadan din lokaci ne na karɓar addu'a da Ubangiji yake suwanar wata'ala sannan lokacin da zakara yake shara shi ma annaba alisa ce baya shara sai ya ga mala'ika sau da aka a lokacin shi ma lokacin addu'a ne in ka roƙi Ubangiji suwanar wata'ala sai ya amsa maka haka gurbin sallah faralla shi ma in ka roƙi Allah subhanahu wata'ala sai ya amsa maka haka lokacin da kake balaguro daga wani gari zuwa wani gari a wannan lokacin shi ma addu'a karɓaɓɓiya ce to wayannan su ne har kuma malam sai har da lokacin saukar ruwan sama shi ma lokacin karɓar addu'a ne tsakanin kiran sallah da tada iqama shi ma lokacin karɓar addu'a ne to duk wayannan ya kamata mu musulmi mu ɗauka mu boroki Allah a su mu shi daina wani kamakami ku daina kamakami sannan in duk kai to ka kuma kai ci da zuci kar kai ci da zuci kana yin ci da zuci shikenan an wargaza abu yace na roki Allah yanzu bai amsa ba to ba zai karba ba zai warware ta dole mu ne mu dauki hannu wurin annabi Musa alaihi salatu wasallam da annabi Haruna alaihi salam lokacin da suka yi wa Fir'auna addu'a ya faskara ya zama aliyan min al-musrifina a cikin manyan bashi laifi yana cikin first class mai sharri annan wasa rannan sai abu ya kure sai game da addu'ar manya sai ya daga hannu ya ce rabbana innaka atita fir'auna wa malahu zinatan ko atita fir'auna zinatan wa amwalan ko fil hayatid dunya ka ba fir'auna dukiya ka ba shi kayan kwalliya da ado da komai a wannan rayuwar duniya rabbana liyadhillu an sabilik bata hanya ka ya tafi dama shi fir'auna Allah suwata ya ce jan mutanensa ike yi ya kai su zuwa ga halaka wani kiyama ta tashi ga dibu kauma hoyon walƙiya mutu fa'wara da homun nar da ya masa wannan sai ce rabba na ɗamis ala amwalihim ya roƙe ka ka shafe dukiyarsu wa shidud ala qulubihim ka ɗaure zukatansu fala yuminu shine mummunar adda da fir'auna ya gama da ita kadda su ba da gaskiya hatta ya rawul azabul alima sai sun ga azama mai raɗaɗi ƙuru-ƙuru lokacin da karɓar abu imanin ba zai amfani ba sai ɗaure suna shi kenan suna yi Allah ce ƙarji badda awa tukuma take an karɓi addu'a amma fasta ƙima ku tsaya da ƙawahuwanku a kan hanyar Allah kada ku yi waiwaye kada ku yi dama ko hagu ku tsaya cik a hanyarsa shi kaɗai sannan wala tattabi'ani sabilal lazina la ya'lamuna kan ku bi tafarkin jahilai su dinga yin abu da ka ba komai kaga dama kai ba za ka nemi tambayar me Allah yake so ba yace da su haka za ku wannan ya jage za ilamul qiyamatu kowa zai roki Allah sai ka tsaya akan wannan fastaqima wala tattabi'ani sabilal lazina la ya'lamuna to sai ya amsa komai sai ya tafi to wannan shine abin da yake cikin a dan takaice ita wannan aya da ubangiji subhanahu ta'ala ya nusar da mu dangane da addu'a da yanda ubangiji yake mu'amala da bayansa saboda ka Allah ya taimake mu Allah ya mana muwafaka to wahilla lakum lailatas siyami rafasu an halitta muku a cikin daren azumi arrafasu wato saduwa ila nisa'ikum ga matan ku bil jima'i ta hanyar saduwa ta ɗan namiji da ƴa mace nazala nashan lima kana fi sadr al-islam min taharimihi wa taharim al-akli wa shirbi ba'da al-akli ba'da al-isha'i aw an-nawmi wannan aya ta sauka ta shafe abin da yake farkon musulunci a farkon musulunci idan ramadan ya shiga to babu sauran hadaran ramadan masu gidaje su dinga saduwa da iyalinsu babu sannan an haramta cin abinci da sha bayan an yi isha ko kuma kafin a yi isha bacci ɗauke mutum in mutum ya wannan to ba zai ci abinci ba sai dai ya ɗora kuma azumin ya ɗora akwai mutumin madina sunansa ne ya kwanta mu amma sunansa marufi ne ya je gona ya yi aiki mai ƙarfi ya sha wahala ga zafin rana sai ya dawo gida gida sai tare mai ɗakin nasa bata kammala abin da za ta mawa sai ya zauna ya ɗan huta sai bacci ya ɗauke shi ya farka taka ba dama ya ci ba zai sha ruwa ba ba zai ci ba haka ya sake ɗora da azumi sai ya galabaita da sai ubangiji ya soke wannan saboda karamci na Allah to sai aka shine wannan da farko musulunci aka ake to Allah sai ce a an halitta muku hunna libasul lakum su tufafi ne gare ku wa antum libasul lahunna ko kuma tufafi ne gare su sai shehu yace kinaya ce an ta'anuki hima a wajen cuɗan cuɗewa cuɗewa guri ɗaya da dunkulewa guri ɗaya tsakanin miji da mata kamar ganga jiki ɗaya ce wahata ya ji kullum minhuma ila sahibihi da kuma tsananin bukatar kowane ɗayansu zuwa ɗan uwan nasa wa sitrihi da kuma sitirta shi yanda sifa yake sitirta ɗan adam kuma ya ado da shi haka miji ike wa matarsa haka mace take wa mijinta yace isti'nafun wannan ayar hunna libasul lakum wa antum libasul lana isti'nafi ne sabuwar jumla ce yubayyinu sababal ihlal Allah yana yin bayanin me isa ya halitta wannan hukuncin ya ce ya janye wancan to shi ne wannan hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna wa huwa qillatu sabri anhunna shine karancin hakurin maza akan matan wasu ubati istinabihinna da kuma wahalar nesantar su likasaratul mukhalada saboda yawan cuɗanya da take ake tsakani ubangiji saboda rahamarsa sai ya cire wancan saboda za a wahala amma Allah ce alimallahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum Allah ya san cewa ku kuna ha'inta kawunanku takununa habil jima'i lailatul siyam kuna ha'inta kansu hanyar saduwa da iyali a daren azumi waɗansu su ne to anan ba ana nufin ta'ani ga sahabban annabi ba su ka bane nan ana maganar mukashafa ta Allah Allah baya raga kowa duk abin da yazo ko mun kima sai ya ga maka to wanda suka je badar in ka karanta abubuwan da dinga faɗa a kansu bai abin da suka yi amma sai dinga cewa in kuka yi kaza kuka yi kaza kuka yi kaza ta kun so ku kaza da kun so ku kaza Allah baya bari to shi in ya faɗa ba su ka bane dan ya isa a rayuwa irin tamu wanda za mu iya fahimta a yanzu a ce akwai inspector general na 'yan sanda akwai kuma kamar wanda yake asp sai wannan ije yana ofishin inspector general yana so zai shiga sai aka je aka gaya masa da aka gaya masa sai ya wannan manan nan mara kunya mara kaza kaza shi dan aikin ya ishe zo ga masa wannan amma shi za a ce laifi to haka Allah yake shi in ya faɗa dole ka haƙura ma kai baka isa ka maimaita ko ka soki wanda ka soki wanda aka faɗa maganar ba wanda ya halitta ne ya faɗa da kansa kai baka isa ba to haka girma yake mahaifi ko malami zai ga ya zo ya ga almajirin sa wani kaza kaza ko ce masa kaza amma dole ya bi kuma wani almajirin bai ishe faɗa masa wannan kalma musamman shi mana nasu almajiran ya zuwa ga masu malamin su magana a kawai su suna gani saboda wancan ya ishe faɗa masa mu ka shafa ce buɗe maka abu ya gaya maka in kana da wani rauni gyara ubangiji ya san ana haka kuma san akwai rauni na ɗan adam dama in ka ga ba a saba wa Allah ba to sai dai jama'a birak daga abirak ita ce ta haɗu ba saba wa Allah ko jama'ar annabawa tsuransu da to ba za ka samu saban Allah ba ko jama'ar mala'iku amma in ban da biyun nan to za a samu zamiya kullu ibnu adam hada wa khairul qadda'ina at-tawwabuna yana zamewa amma mafi abin da dan masu gyarawa shi yasa ubangiji yake cewa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqina allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i sai ce wal kazimina al gaiza ba wal faqidina al gaiza ba kazimina suna da fushi amma haɗewa suke wal afina anin nas sai ce wallazina idza fa'alu fahishatan sune fa muttaquna idza fa'alu fahishatan zakarullah ba ba sa yi ba so da haka a shani na ubangiji haka yake tafiya amma jahilin mutum sai dinga daukan kamar haka ba za ta yi ba sai ce ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza kamar irin shari'a ce ta musulunci ai a gurin jahilai in aka ce za a shari'a musulunci to an daina ganin sabo haka jahilci dauka wani kuma an daina sayan abinci ma ko mai araha ne ko da raba mutane za a dinga haka rayuwa take suranta abubuwa waqa'a zalika li umar ibn al-khattabi hina samura inda annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ta abu ga shi na Umar dan Khattabi radiyallahu anhu a wani dare da isira wurin Annabi alaihi salam wa raja'a ya dawo gida ko waje da imra'atahu qannamat ya tadda matarsa ta bacci fa arada ha sai ya nufe ta fa qala qannimtu yace ai nayi bacci na farka fa zanna annaha ta'tallu sai ya dauka tana kokarin kirkiro rashin lafiya ne ta nemo wani dalilin da ba za ta sade ba zai sade ita ba fa ataha shi ya sadu da ita falan ma asbaha ga da'ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa atazara gari na waya da asuba sai ta gurin annabi hankalin sa a tashe ina mu uzuri ga fa abin da ya faru fa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam lam takun khaliqan bizalika ya umar kalma ce ta mata annabi ba a san ka da haka ba shine lam takun khaliqan bizal ba a san ka da haka ba ko ka aidan ligairihi wannan ta auku ga waninsa sai Allah ce fataba alaikum Allah ya karbi tubanku kabila taubatakum Allah ya karbi tubanku wa afa ankum sannan ya muku afwa mahazunubakum ankum ya shafe zunuban naku gaba daya to sune fa'ida wanda su Qur'ani ya sauka a zamanin su in sun yi abu a kunnen su zasu ji Allah ce na muku kaza na muku kaza na muku kaza kaga taba alaikum wa afa ankum sai ce fal'ana iz uhilla lakum bashiruhunna a yanzu an halitta muku bashi ruhunna ai jami'uhunna ku biya bukatar ku ta aure da su wa fihi dalilun ala jawazi nasfi sunnati bil qur'an wannan dalili ne na cewa ana shafe sunna da qur'ani kaga sunna ce ta tabbatar da ba za a sadu ba ba za a ci abinci ba bayan ara an yi dare ko bayan an yi isha ko an yi bacci qur'ani sai ya shafe wa'annan gaba daya wa amma ittisalul basharati bil basharati min ghairi jima'in fi nahar ramadan fa makruhun amma haduwar fata da fata ba tare da saduwa ba a cikin watan ramadan ko a cikin wunin ramadan da rana fa makruhun makruhi ne in ulima salamatu in aka amince aminci aka san akwai aminci wani abu zai biyo baya ba to an karhanta wa illa in ko babu aminci za a zame a fada wani abu haruma to ya haramta to sai ubangiji ne ce ba shi ruhunna ku sadu da su saduwar mace da namiji abu uku ne ɗaya magani ruwan da yake jikin ɗa namiji in bai fita ba kashe shi yake in an sadu sai fita na biyu shine babbar manufar halitta mai namiji shine haihuwa na uku jin daɗi na rayuwa to aljanna sai aka cire biyun sai jin daɗin kawai to to yanzu kuma sai ake so a dada iya na aljanna ake so a dada shi yanzu sai dai a yi ta saduwar ma ba za a haihu ba kaga an shiga kuskure to sai Allah ya ce wabtagu ma kataballahu lakum ku nemi da abin da Allah ya ku nemi abin da Allah ya rubuta muku ai qaddarahu min alwalad haihuwa ke ku nemi haihuwa wajen saduwa umarni fa Allah ya bare wabtagu ai idlabu ma kataballahu lakum qaddarahu min alwalad wa fihi nahyun anil ajli fil hara'iri ayar a cikin ta akwai hanin azalo ga ya mace wacce take ya ba baiwa ba wa abahahu lakum min aljima'i amma wannan abin nan ne tasifi ne eh abahahu lakum min alima'i ne ya halatta muku ku yangi idan ku yanga ce mulkin damci ita ana iya yin azolo da ita amma wacce take ba baiwa ba ba a yin azolo da ita duk da malaman fiqh sun ce sai in ta yadda amma haihuwa ita Allah ce ku nema wajen haduwar da sannan sai aka sake ci gaba da hukunci Allah ce wa kulu wa sharabu ku ci ku sha al-laila kullahu daren baki ɗayansa nan ma kulu da yace wa sharabu ku ci ku sha kawo fi'il amrin ne amma al-murad bihi al-hillu halakci ba umarni ake ba in daren ramadan ya kuma kai ta ci kana sha kai ta ci kana sha har sai ya kare a halali ne duk lokacin da ka so ka ci hatta ya tabayyana lakum alkhaytul abyadu har wato inda Hausa zaka fassara gundarin kalma sai ka ce farin zare amma na nufin haske bayadu subhi hasken asuba min alkhaytul aswadi da kuma duhun min al-layli na dare min al-fajri na huduwa al-fajr wato wannan hasken al-fajr din sai ya keto ya shafe duhun dare bayanin lil bayadi wa fi jawazil isbahi bil jaban abati sa'iman a cikin sa akwai halaccin tashi da asuba ana da janaba kuma mutum na da azumi in mutum ya tashi da azumi yanda a cikin ramadan ko a cikin ba ramadan ba yana da azumi amma ya samu janaba ba ta hanyar mafarki ba ta hanyar biyan bukata da iyali bai yi wanka ba har alfijiri yake to ba abin da ya taba azumin sa shine wannan to an ce a farkon lokacin akwai wanda suka dinga irin wani sai su ɗauko farin zare sai su haɗa da baƙi su gani aka ce ai balaga ce kalmomin da ake nufi ba na zahirin ake nufi ba na balaga ce na ma'ana summa atimu siyama sannan ku cika azumi min alfajiri daga hudu alfajir ku cika azumi ila laili zuwa faɗo rana bi an yanwi siyama qabla alfajiri shine mutun ya niyyar azumi kafin hudu alfajir wala budda min ta'ayini ba makawa sai ka tantance niyyar fala tujzo niyyatu sawmil mutlaq niyya wacce take sake bata halitta ba mutun yazo a ce yau ne duban fari in wata ya tsaya gobe za a tashi da azumi to ba a ga watan ba sai ce ni dai kawai ko an gani ko ba gani dai nayi niyya azumi in an gani ma za mu nayi niyya amma ba gani ba nayi niyya to in yayi wannan alhujir bai keto bai kwanta sai da alhujir ke to na azumin babu shi shine niyyatu sawmin mudallaq ba ai sai an samu ta'ayini ka tantance cewa nayi niyyar azumi dan wata ya kama sai an samu wannan haka azumin nafila shi ma sai ka tantance tun kafin alhujir ya keto ka ce kayi niyyar azumi azumin da malamai suka ce ana yin sa ko da safe ne ba a ci abinci ba mafi yawa sun ce azumin tasu'a da ashura saboda nasu da rana ya ji mutan madina sai yahuda suna suka ce ai saboda ranar Allah ya tsayar da annabi Musa alaihi salam daga sharrin fir'auna sai ce mu ka fi ku cancanta da annabi Musa to yawa yadda ai azumin to shi sa ka ce wannan shi in ka farka gari ya waye baka ci abinci ba ka ce ai yau tara ga watan al-muharram ko goma ka ica kawai nayi niyya sai ka zarce amma sauran kafin alfijir yake to ake so sai ce wacce juzu'u fi ramadana niyyatun wahida fi awwalihi a ramadan niyya kwaya daya a farkon sa ta isa ranar da aka ce ramadan ya kama in kai niyyar azumi na ramadan gaba ɗaya shikenan ya isa ba ko sai ka faɗa da baki ba zuce ka zaka kudure in kaga ta yanke to sai larura in mutum ya rashin lafiya ya sha to lokacin da ya samu sauki kuma sai ya sake sabunta niyya in mace ce laruwarsa ta mata ta same ta ta sha in laruwar ta wuce in ta kama sai ta sai ta sake dora niyya akan wannan in tafiya ce ta kawo mutum ya tafiya ya sha azumi in ya dawo zai dora azumin sai ya sake dora niyya amma in wannan larura ta rashin lafiya ko ta tafiya ko laruran mata bata faru ba to wannan niyyar da itin daga farko ta ishe shi har zuwa ƙarshen Ramadan yace a cika azumi ila layli aidukuluhu cika shigar dare bi gurubi shamsi ta hanyar faduwar rana was sunnatu ta'jilul fitri sunnar annabi alaihi salam shine gaggata wuda baki wata akiru suhur ko sahur da kuma jinkirta yin sahur shine ake abin da ake bukata kenan sunna ce sabo annabi alaihi salam sun ce da yawa annabi alaihi kan ce da su lokaci a sha ruwa sai sun ya rasu ai ga rana da an hau dutse za a ga rana musamman suna yin tafiya ce lokaci a sha ruwa ce ya rasu ai muna ganin kamar ranar ba ta faɗi ba an hudu za a kanta sai ce ku kawo min sawik sai ya fara da ya yi sun tabbatar ba wasa kuwa sai karba da shi saba wai sai dare ya yi duhu ya shiga ba kawai ana can lokaci ya yi shi kenan a yi maza a fara buɗe baki da gauɗe idan babu to busasshen dabino in babu sai ruwa amma gauɗan aka fara su in babu dabino sannan in babu sai a sha ruwan randa shine da bahaushe ke ca bakin ruwa wanda ba hada shi da komai ba sai ka fara shan ruwan randa in yaso sai ka sha farau farau din ka sha lamurje da wanda zaka yi wancan sunna ce zaka samu lada na musamman a gurin ubangiji in mutun yi akan wannan amin sai ce bayanul la'akir waqtis saumi bayani ne na ƙarshen lokacin azumi cha dare yana yi shikenan wa fihi nafyul wisal a cikinsa akwai hana sabuzarce an hana sabuzarce irin wanda wa'in suke din nan ramadan ya kama sai mutum daga ranar farko sai ba zai ci abinci ba sai sake dora rana ta biyu ba zai ci abinci ba sai rana ta uku ya gama shi kenan rana ta uku sai gan shi ya kumuriya da gora kurin yana ala da shi ya mun mun sallace ai mun riga mun gama wai kwana uku ake a jere shikenan ta shari'a ta hana wannan kawai in an rana ta faɗi kawai ka aje azumi sai ka sake ɗauka gobe haka ake yi sannan annabi alaihissalamu yakan yi shi haka na nafula yana yin sumul wisali sai kwan uku a haɗe bai ci kuma bai sha ruwa ba sabai za su yi ci aka ku yi ya rasulullahi kana sai ce ni lastu ka hayatikum ni kira ta ba irin taku bace inna ma abitu ilmu ni rabbi wasqini ina kwana ubangiji na ci da yana sha da ni ko ba ku da wannan saboda haka ba za ku yi ba saboda tausayin annabi alaihi salam ya hana tace wala bashi ruhunna har ku kusance su ku biya bukatar da su walau bil qiblati koda da qibla ne sun banta fil masajidi a cikin masallatai aw kharijiha ko a wajen masallaci amma sharadi wa antum akifuna kuna cikin yin itikafi muqimuna bi niyyatil itikafi kun shiga masallaci da niyyar itikafi fil masajid a cikin masallaci an hana wannan na hayo liman kana ya kharuju hu mutakifun fa ya jami'u ma imra'ati wa yaudu hani ne ga wanda yake itikafi sai kuma ya tashi ya fita daga masallaci ya je ya bukata da matarsa kuma ya da masallaci to an hana wannan wal itikafu huwa al-lubsu fil masjid bi qasd al-qurba shi itikafi shine zama a masallaci da niyyar ibada aqalluhu yawmun wa laylatun mafi karancin sa dare da wuni la'anna sawma shar'un lahu domin azumi sharadi ne a cikin sa wal mustahabbu asharatun wanda aka fi so shine kwana goma wa huwa fi'ilun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shine aikin manzon Allah mai tsira da macala shi a goman karshe na Ramadan shadda mai izarahu sai ya daura damara ya tsabde shimfiɗa ya ajiye ai ta yi ya ta yi ya ta yi ya ta yi har sai an cika goma tukuna ta wannan shine musabi amma wanda ba zai iya ba in yi dare da wuni shikenan ya isa amma da shar'i wunin da azumi a bakinsa to wannan wafil ayati annahu la yakunu illa fi masjidin a ayata nuna cewa shi itikafi ba a sai a masallaci wa annal wada ya armu fihi cewa saduwa da iyali ya haramta cikin yin itikafi wa yufsiduhu kuma yana bata azumi walau bashara imra'atahu fi ma dunal farji da zai wato biya bukata da matarsa ba al'aurata ba badala itikafuhu itikafin sa ya baci anzala amla yayi inzali ko bai yi ba duk hukunci ɗaya ne wala yakruzu min mutakafi illa li hajatil insani wa gusulil janaba ba zai fita daga gurin itikafi ba sai da bukatar dan adam zai je bawali ko zai je bayan gari ko kuma ba shi da mai ka masa abinci zai leƙa bakin masallaci ya samu dan abin da zai ci ko kuma janaba ta same shi a masallacin ya dan bacci ya mafarki to shine zai fita ya je yi wanka amma ba abin da zai fita shi daga masallaci sai wannan to sai Allah ya ce tilka hududullah wayannan hukuncin wuce da aka ambata hududullahi iyakokin ubangiji ne hadda hali ibadihi da iyakance su ga bayinsa liyaqifu inda hadansu tsaya nan gare ta shala ce fala ta qarabuha kar ku kusance ta ba fala ta ataduha ba ba ku ko tsar kar ku kusanta sai shehu yace ablagu billahi ta ataduha ya bal wato karfin sa yafi na fala ta ataduha al mu'abbaru bihi fi ayatin ukhra wadda aka yi a cikin wayansu ayoyin wayansu an yace tilka hududullah sai ce fala ta ataduha amma nan sai ce fala ta qarabuha sai ce la anna hazihi fil manahi wannan a cikin hani ne duk abin da yake na hani ya fi tsauri hani akai kar'ai yasa ce la ta qarabuha wa tilka fil awamiri wanda kuma yake cewa fala ta ataduha na umarni ne sai ce la ta ataduha ka ku tsallake wannan ku na hani ne yake ka ku kusanta saboda haka guri uku aka hana mai aure ya sadu da iyali daya shine tana al'ada ko tana jinin biki wannan fa tazilun nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yadhurna ba za ku kusance su sun yi tsarki fa iza tadahharna fatuhunna min haisu amarakumullah kaga wannan ayoyin larabci ne akwai ɗahura akwai ta ɗahara ɗahura shi ne tsarki tilƙa'i wanda zai zo mace ba ta da hannu a ciki ma'anarsa shi ne jinin ya ɗauke shi ne Allah ce da ta ƙaro wani hatta ya ɗahurna sai jinin ya ɗauke tsarkin da ba ta da hannu a ciki sai dai kawai Allah shi ya tsara kawai jinin ya ɗauke to idan ya ɗauke miji bai ishe kusance ta ba har sai kuma ta yi wani tsarkin da ita za ta samar da shi da kanta shi ne fa'e za ta ɗaharna idan ta ɗebi ruwa kuma ta yi wanka to fato hunna min haisu a mara kumulla ku zo musu ta inda Allah ya ce ba ta dubara ba shi sa ce min haisu a mara kumulla inda ya ce a sadu da su don a haihu to ta nan za ku ji to ga wannan an hana na biyu shine alhajju ashurun ma'alumat فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج haji kwanakin haji ko ayyukan haji wa'ansu watanni ne sanannu daga ran da shawwal ya kama har zuwa zulhijjati to wanda ya farlanta wato ya shiga aikin haji ya niyya to la rafasa babu kusantar iyali wala fusuqa babu fasikanci saba wa Allah ƙarara sannan wala jidala ba kuma jidali da musu fil hajj to nan shine guri na biyu sai dai kafin na tsallaka na ukun shine wannan wanda idan ana itikafi shi ma ba wanda sune guri uku a shari'a amma a wannan ina so mu fahimci wata hikima da sauki na musulunci ubangiji a qur'ani cewa yi man farada fihin alhajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj abu uku ya lissafa ba ku santa iyali ba fasikanci ba jidali amma annabi alaihi shi ko da yazo fadar albushir sai ce man hajja walam yarfus walam yafsuq kharaja ka yawma waladatu ummu wanda yayi haji bai kusanci mata ba bai kuma fasikanci ba zai da kamar na mafiyarsa aife shi ai bai ce jidali ba sai cire shi bai shari'a ne duk wanda ya je haji kalli ba sai wannan din ba ko sa'in sake ce nan za a yi wanda ce a nan za a yi to in ya faɗi wannan to ba da hajjinsa za ta kai sai cire wannan sai ce ban da shi kawai man hajja alam yarfus wa lam yafsuq karaja ka yawmi waladarhu ummu bai sa ji dadi saboda kai wuya ai aikin a gama ba ai wannan ba in ya sa shi kowa za a je a yi ta wani ana ta aikin baban giwa a je a gama ba za a samu wannan ba amma sai cire wannan wayan can kowa zai iya bari amma wannan akwai wahala Allah ya sallama kazalika ka bayin bayyana lakum ma zukira kamar yadda yake bayyana muku amma da aka ambata yi bayyana Allahu ayatihi lin-nas Allah yana bayyana mutane ayoyin sala'allahum yattaquna wataƙila ta hanyar haka ko ko ta hanyar haka ne yattaquna maharimahu za su ne sanci abubuwan da ya haramta أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام